yana mana wasulci da cewa idan za mu faɗi magana mu faɗi magana na daidai kada mu faɗi magana wadda ba yake shine na daidai ba duk halin da ake ciki ka kasance cikin musulmai kada ka kasance ka sake kai sakaci ka mutu ba a musulmi ba Allah ya mana muwafaƙa da ni da ku a kasancewa musulmai da bin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam hudubar mu ta yau tana magana ne akan addu'a, mahimmancin addu'a ga rayuwa na na ɗa musulmi, mahimmancin addu'a a gare ka na ɗa musulmi, da falalan addu'a daga littafin Allah da hadisai na manzo sallallahu Alaihi wasallam, ‘yan uwa masallata, lallai addu'a na daga cikin manya-manyan ibadoji. da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mata muhimmanci a rayuwar musulmi ba don komai ba saboda tasirinta a gidan duniya. Tana da matuƙar tasiri a nan gidan duniya wajen kawar da bala'i da masifu da damuwoyi iri-iri addu'a. Tana kuma da lada mai girma gwaggwaɓan lada ranar alkiyama da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mai da cewa ita ce ranar ƙarshe kuma ita ce rana matabbata kuma ita ce ranar gaskiya wadda babu ƙarya a cikinta duk wannan rayuwar da muke ciki rayuwa ce ta rayuwar duniya ƙararriya ba gaskiya ba ce. ‘Yan uwana masallata, shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani. yake umarni da ai addu'a kuma yake kwadaitarwa akan addu'a hasali ya faɗa kuma tsoratarwa da yake ga wanda baya yin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ud'u rabba wa qala rabbukum du'uni astajib lakum manzo sallallahu alaihi wa sallam yace mahaliccin ku yace ku kira shi zai amsa muku wanda yake yin takabburanci ya ƙi roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuwa, to zai shiga wutan jahannama yana ƙasƙantacce. A wannan aya akwai hikimomi guda uku ko huɗu. Na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu roƙe shi umarni ya mana, kana cikin umarnin, ina cikin umarnin, duk wanda ya ji cewa mumini ne to yana cikin wannan umarnin. Ku roƙe shi, magana na biyu zan amsa muku in ji wane in ji Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ce ku roƙa Allah sai ya ce zai amsa muku magana ta uku innal ladina yastakbiruna an ibadati wa'annan wanda suke takabburanci wa'annan wanda suke girman kai wa'annan wanda suke jin cewa sun fi ƙarfin su roƙi Allah to bayan ba za su samu biyan bukatansu ba bayan sun yi hasarar lada bayan sun yi asarar ladan bauta da ibada, Allah ya ce za su shiga wuta, wuta ne raɗaɗi kuma suna ƙasƙantattu. Ta ga ashe yin addu'a, na farko aiki da umarnin Allah ne, na biyu za ka samu amsawar Allah tabaraka wa ta'ala, na uku za ka kasance cikin wanda Allah ke so, na hudu ba za ka kasance cikin ƙasƙantattu ba a ranar alƙiyama. ‘Yan uwana masallata, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara da cewa, Ku kira mahalicinku, ud'u rabbakum ku kira mahalicinku, mu kira mahaliccinmu, tabarru'an muna masu ƙasƙantar da kai, muna masu nuna damuwa ga Allah, muna masu nuna talaucinmu zuwa ga Allah, muna masu nuna buƙatuwarmu zuwa ga Allah, ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiyatan. kuma ku kira shi kuna masu wato kaskantar da sautinku ba a san addu'a ko roƙo ko zikiri ana masu ɗaga murya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin a wannan aya imamul hasan al-basri yace lallai mun riske mutane da yawa a zamaninmu wanda a cikin doron ƙasan nan babu wani aiki da suke jin nauyinsa suke ƙaddara shi wanda suke yin so su ga sun yi shi a asirce kamar addu'a. Kaga ashe addu'a tana da muhimmanci kuma ana so a yi ta a asirce. Ya ƙara da cewa, laƙad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a lallai musulmi suna ba da himma suna ɗaura ɗamara suna ba da muhimmanci da sarayar da lokacinsu wajen roƙon Allah tabaraka wa ta'ala har za ka ga ba za ka samu sauki yana fita daga cikin bakinsu ba in ji wane in ji imamul hasan basari ya ce ana roƙon Allah ya tarar da manya-manyan mutane suna roƙon Allah amma ba ka jin suna fitar da sautinsu wajen roƙon Allah ya ce in ka ga ka ji wannan abin ba zai wuce alhamsu ba illa hamsa kun san hamsa ba sauti sai dai a ɗan ji sauti sai dai a ɗan ji motsi kaɗan kaɗan shi ne yake nuna cewa addu'a ana yin ta ne wato cikin ƙasƙantar da kai cikin wato nutsuwa cikin wato nuna buƙatar ka zuwa ga Allah cikin wato nuna talaucin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ‘yan uwa masallata ya ce ba sun yi haka ba ne sai don umarnin da Allah ya ba su udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan kaga ashe maganar Allah shine ka ji kuma kai aiki da shi ka faɗa kuma kai aiki da shi ka faɗa ka ƙudurta a zuciyanka kuma jawarish ɗinka wato gabbanka su aiki da wannan abubuwan da ka ji kuma ka faɗa ‘yan uwana masallata ya ƙara da cewa baka ji maganan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan wannan bawa nasa na ƙwarai ba wannan annabin Allah nasa iz nada rabbahu nida'an khafiya ka tuna lokacin da annabin Allah annabu zakariya lokacin da ya kira mahaddicinsa kira cikin kaskantar da murya kira cikin nutsuwa kira cikin nuna bukatuwa zuwa ga Allah lokacin da yake bukatan haihuwa. Allah tabaraka wa ta'ala kuma wato ya amsa masa. ‘Yan uwa masallata, Allah tabaraka wa ta'ala yana tambaya, tambaya wanda ba yana bukatan ka ba shi amsa ba domin ka riga ka sani. Amman yujibul mutsarra idza da'a. Waye yake amsa kiran wanda yake cikin damuwa da bukata da talauci da matsanancin damuwa amman yujibul mudarra idza da'a waye yake amsawa wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah yake cewa a ilahum ma Allah akwai wani mahaliccin abun bautan Allahn koma bayan Allahn da ka sani ake kadaita shi kadai da yake amsa wa'annan bukatu babu shi ba wanda yake amsa bukatan mai damuwa ba wanda yake amsa bukatan wanda yake cikin talauci da bukata da matsananciyar damuwa da rashin lafiya ba mai yaya damuwa ba wanda yake khalifantar da ku a doron ƙasa iyayenka su gushe kakanninka su gushe kai ma ka gushe wasu suna zuwa jikoki su zo da ƙashe zama su ne kakannin kakanni su tafi ƴaƴan ƴaƴa su zo su zama su ne kakanni waye yake khalifantarwa ya tafiyar da wasu ya kawo wasu Allah ne tabaraka wa ta'ala amsan dole ka ce Allah ne in ka ce ba Allah bane waye ka kawo shi waye yake yaye muku damuwa Allah ne tabaraka wa ta'ala waye yake shiryar da ku a lokacin da kuke cikin dufai na tudu ko na ruwa waye yake saukar muku da ruwa waye yake kawo alamun ruwa zai sauka waye yake kawo girgije waye yake kawo iska waye yake kawo dukkan bukatu da ɗan adam ke bukata أإله مع الله تعالى الله أما يشركون الله تبارك وتعالى يا غاورتا الله تبارك وتعالى يا تركك daga abin da ake jingina ma wasu na irin waɗannan ibadu wallahi ba gaskiya bane waye waye yake fara halitta tun daga farkonta waye yake tafiyar da halitta waye yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma'allah ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce ku kawo hujjoji idan kun ce ba haka bane shi ne Allah ya ce haka ne kuma mai hankali mai imani ya ce haka ne to duk wanda ya ce ba haka bane to ka kawo hujjan da zai nuna cewa ga wanda yake azurtawa ga wanda yake rayawa ga wanda yake halitta ga wanda yake baka ruwa ga wanda yake saukar da girgije ga wanda yake ga wanda yake ga wanda yake in ka ce ba Allah bane wane ne to tunda ko Allah nan ne tabaraka wa ta'ala ashe wa ya fi dacewa ka buƙaci damuwanka ya biya maka wa ya fi dacewa ya yaye maka damuwanka wa ya fi dacewa ka daga hannu ka roƙe shi ya yaye maka duk abin da kake damu da shi domin shi ya halicce ka kuma shi ya san me yake damunka a ilahun ma'allah wannan Allah shi ne ya fi dacewa da mu roƙe shi kuma shi ne mai biyan bukata. ‘Yan uwana masallata, wani bawan Allah ya zo wajen wani babban malami ana ce shi Malik bin Dinar. Yake cewa ka roƙa min Allah ya yaye min ina cikin damuwa. Wannan babban malami yake cewa to in dai haka ne, to ka roƙi Allah mana wanda shi yake yaye damuwa. sai yake cewa idan fas'aluhu fa innahu yujibul mutarra idza da'a alam tasma' qawla Allah ta'ala amman yujibul mutarra idza da'a ka roki Allah mai yaye damuwan baka ji abin da Allah yake cewa bane wane ne mai kunci wane ne mai damuwa wa yake cikin damuwa a yanzu wa yake tsoron damuwa za ta fuskance shi nan gaba wa yake cikin masifa da rashin lafiya ya roƙe ni zan amsa masa in ji Allah tabaraka wa ta'ala in uwana masallata sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun yawalta sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun bazama suna da yawa akan mahimmancin addu'a da kuma wajibcin yin addu'a da kuma ka roƙe shi zai yaye maka damuwanka ko ba mai yayewa sai shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa addu'a huwa ibada ka sani cewa addu'a ibada ce kamar yadda za ka yi sallah a baka lada kamar yadda za ka yi sallar juma'a a baka lada kamar yadda za ka yi azumi a baka lada kamar yadda za ka biyayya ma iyaye a baka lada kamar yadda za ka bada sadaka a baka lada kamar yadda za ka bada haƙƙin makwabtaka a baka lada kamar yadda za ka zo a roƙe za a zo a roƙe ka wata biyan buƙata na yau da kullum neman sadaka neman yaye wato ka ba da kuɗin haya ko wani abu mai kama da ko abin da zan ci ko neman taimako na abin hawa ko wani bukatu na yau da kullun a baka lada haka idan ka daga hannu ka roki Allah zai baka lada bayan biyan bukatun da zai yi maka kaga ashe addu'a tana da matukar muhimmanci ka daga hannu ka roki Allah ya biya maka bukatunka zaka samu lada ko ba a biya maka bukatunka ba zaka samu lada domin addu'a ɗayan uku ne ko dai a baka abin da ka roka ka roki abu kaza a baka irin wannan abin kaga kawai Allah ya baka shi din ko kuma Allah ya canja maka da wani bukatan da shi da ya halicce ka ya fi sanin wannan abin ya fi bukata gare ka ba wannan ba sai a canja maka ko kuma a juyar maka da wannan bukatuwan naka a kawar maka da wata masifa wacce baka santa ba kila da an barka da wannan masifan zaka ji wancan abin da ka roƙa da ma ba shi bane akan wannan masifar ta zo a raba ka da lafiyanka a raba a nakasar da kai a raba ka da hankalinka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawar maka da wannan masifa da damuwa da kake fuskantar ka saboda a matsayin kan dan adam baka san ta ba baka san za ta zo maka ba sai Allah ya kawar maka da wannan masifa sai ya ga bai biya maka wancan bukatan da ita ka roƙa ba na uku ko kuma ba a biya maka bukatan ka ba babu wata masifa da aka tunkuɗe maka ranar alkiyama za ka ga lada niki-niki ana tattarowa ana baka sai ka ga ya nauyaya mizaninka sai ɗan adam tambaya ya ce an li haza wannan ladan daga ina sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da amsa ya ce addu'ar da kai kai ba amsa maka ba wannan shine sakamakon ladanka sai ka ji ashe ka roƙi gida baka samu ba ka roƙi abin hawa baka samu ba ka roƙi yaya baka samu ba ka roƙi abin kaza baka samu ba sai ka ji cewa ashe ga ranan amfanin sa anan wanda ya samu sai ya ji cewa ina ma ni ma da ban samu a duniya ba sai yanzu aka bani ladan domin rayuwar duniya ta kare duk daɗin da kake bukata na wajen abin da kake bukata na rayuwar duniya duk ta kare za ka ji cewa yanzu ladan kake bukata a lokacin da za a fara rayuwa ta gaskiya ranar da babu ranar karewa yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah ka sa mu cikin aljanna Allah ka raba mu da masifar wuta sai a yanka ragon mutuwa a ce ya ahlal janna sai sun dago kai sun kalla ya ahalan nari sai sun dago kai sun kalla sai a yanka a ce khuludun wala maut yanzu dawwama ne babu mutuwa a wannan rana addu'an da kake yi ita za ta cece ka za ta maka amfani a wannan rana ko da baka samu biyan bukata ba ashe ko addu'a tana da muhimmanci ashe ko addu'a babbar ibada ce ashe ko addu'a ba abin a kyale bane ko ka samu biyan bukata ko baka samu wato biyan bukata ba yan uwana masallata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala hayyun yastahyi min al'abd idza rafa'a yadayhi an yarudda ilayhi an idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra Allah na kunyan bawa Allah na kunyanka Allah na kunyata Allah na kunyan duk wani bawa da zai daga hannunsa ya roke shi ya kyale shi bai biya masa bukatunsa bai dawo da wannan hannun zero Allah tabaraka wa ta'ala baya haka sai mun faɗa muku sai ya amsa masa ko da ɗayan cikin ukun ce an fahimta da kyau wannan shine ƴan uwana masallata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la man la yas'alillah yaghdabu alaihi duk mutumin da bai roƙon Allah Allah na fushi da shi Allah na fushi da bawan da baya roƙonsa zaka so ka kasance cikin bawan da kai Allah ke fushi da kai ba zan so in kasance cikin bawan da Allah yake fushi da ni ba saboda haka ka kasance cikin roƙon Allah a koda yaushe bayan sallah bayan tashi daga bacci zaka kwanta zaka fita daga gida haka kawai kai alwala kai nafila ka daga hannu ka roki Allah ya biya maka bukatunka Allah tabaraka wa ta'ala yana son ka Allah tabaraka wa ta'ala za ka kasance a wajensa wajen wanda yake so ba zai kaskantar da kai ba ba zai kunyatar da kai ba ba zai fushi da kai ba la tas'alanna bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabahu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaqdabu kada ka taba bukata ka roki wani dan adam wani bukata wanda zai ba zai iya biya maka ba ka roki Allah tabaraka wa ta'ala wanda kofofinsa ba a rufewa kofar Allah ba a rufe ta da rana abu take dare abu da take safe abu da take yamma abu da take ko da yaushe ka roki Allah kofarsa abu da yake zai amsa maka wannan amsa dan adam na fushi lokacin da kaje ka roke shi abun duniya wanda zai iya baka Allah na murna yana farin ciki lokacin da ka roke shi ka nuna cewa ba mai iya yi sai shi sai ya ji daɗi sai amsa maka wato bukatunka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara cewa duk mutumin da yake so a amsa masa addu'arsa duk mutumin da yake so a biya masa bukatunsa a lokacin da ya shiga damuwa a lokacin da ya shiga kunci a lokacin da rayuwa ta kulle a lokacin da business ya rufe a lokacin da aka rasa ya za a yi a lokacin da ake cikin halin kakanika yi a lokacin da ake cikin damuwa ta yanzu ko ta wadda ake tsoro za ta faru to duk wanda Allah yake so Allah ya amsa masa wannan addu'an to ya yawaita roƙon Allah a lokacin da yake cikin yalwa kana cikin yalwa roƙi Allah ba sai ta kulle ba business na tafiya roƙi Allah ba sai ta kulle ba Allah ya haɗa ka da mace ta gari roƙi Allah ka gode masa akan ni'iman kuma ya ƙara maka ba sai ta kulle ba kana son 'ya'ya na gari roƙi Allah ba sai ta kulle ba ba sai sun fara fandarewa ba suna cikin tarbiyya mai kyau ka dinga roƙon Allah ya tabbatar maka da tarbiyyan kuma ya ƙara gyara maka su amma idan ka bari sai ta kulle to Allah zai iya amsa maka amma ba kaman ka roƙe shi a lokacin yalwa ba bayan ta kulle ka zo ka roƙe shi wannan shine sunnar Allah tabaraka wa ta'ala in uwana masallata lallai wato addu'a tana da falala tana da fa'ida tana da ahammiya gare ni gare ka kaɗan daga cikin fa'ida da falala na addu'a addu'a tana daga cikin manya-manyan ibadu da kayi addu'a kayi ibada ta yi ibada ce direct saboda haka mu yawaita addu'a Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin tsarin sa yana so ya karba maka ibadarka ya zama kai cikin kaskanci kai cikin ikhlas ka mi cikin nuna talaucin ka zuwa ga Allah to babu abin da yake nuna talauci da damuwa zuwa ga Allah kaman addu'a na biyu yana ƙara ƙarfafa alaƙa tsakaninka da Allah kuna ƙara samun connection da Allah mai ƙarfi ba connection da ɗan majalisa ba ba connection da ciyaman ba ba connection da gwamna ba ba connection da shugaban ƙasa ba duk hayaniya ce kwakwarar alaƙa mai ƙarfi tsakaninka da Allah ita ce kwakwarar alaƙa za ta dawo rana alƙiyama saboda haka yin addu'a tana ƙara ƙarfin alaƙa tsakaninka da mahaliccinka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane lallai mu matalauta ne, mu mabukata ne a wajen Allah, Allah shi ne mawadaci wanda ake yawan gode masa a kan ni'imomin da ya Ibn Qayyim yana cewa, Man arada Allah bi khairan fataha lahu babar zulli wal inkisar duk wanda Allah ya kisa shi da alkhairi sai Allah ya bashi ilhama ya nuna masa cewa ana kaskantar da kai ne a gaban Allah tabaraka wata'ala sai ya dawwamar da shi a bisa komawa ga Allah ko da shirga yana cikin komawa ga Allah kuma wallahi haka yana faruwa sai ga mutum na da hali Allah ya masa rufin asirin duniya da lahira an Allah ya mishi baiwa sai ga kullum yana cikin kuma addu'a kullum yana cikin addu'a to in da in dai har lokacin da ka samu rufin asirin duniya da lahira kullum kana iya daga hannu kai minti talatin kana addu'a ina ga wanda kuma sai yau in an fita za a je a samu abin da za a ci dan Allah ya fi dacewa da ya addu'a ina ga wanda yana cikin damuwa wa ya fi dacewa da addu'a saboda haka ibn qayyim ya ce idan Allah na san na yana suna da alkhairi yana son ka da alkhairi sai ya bude maka kofofin kaskantar da kai a gaban Allah ka samu ka samu ka daga hannu ka roƙa kar ka ruɗu da maganar mutane cewa kuma har yanzu kuna nema saboda ana cewa kuma kuna roƙa mu muna roƙa ku kuna roƙa saboda ana aika Allah ya sallame ka akwai Allah ya sallame shi ba wanda Allah ya sallame shi duk in ka sake shi dan ma ya maka fitsari a kakaji cewa Allah ya sallame ka gama tabewa ai ba wanda Allah ya sallame shi komai dukiyanka da arzikinka Allah bai sallame ka ba domin kai din matsiyaci ne talaka ne mabukaci ne kaskantacce ne a gaban Allah tabaraka wataala ko da a cikin bayi yan uwanka kana jin ka da izza Allah ya maka komai to ana maganan Allah kai kaskantacce ne saboda haka kada ka ruɗa cewa Allah ya sallame ka wannan ana so a raba ka da alaƙan karɓi ƙwara da Allah domin ta yi wannan addu'an da kake kullum ita ce Allah tabaraka wata ala ke ƙara ririta maka al'amuran ka suna tafiya daidai domin manzo sallallahu ya faɗa wani hadisi idan bawa bai gushe ba yana yawan addu'a kullum addu'a kullum addu'a to ta yi akwai wata masifa da tintin tintin take tinkaro shi kullum sai ta zo amma tana rasa ƙofar shiga ta yi ta yi ta rasa ƙofar shiga saboda mene kana buga addu'a kana tura bullet ɗinka da babamanka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah ya bamu labari har ranan alkiyama za su yi ta faɗa da masifa da addu'a masifa na so ta sauka addu'a na tunkuɗe ta masifa na so ta sauka addu'a na tunkuɗe ta har zuwa ranar alkiyama to abin da ake so a nuna maka by mistake ka daina wannan addu'a masifan ta samu kofa kuma da samu ba ta samu kofa idan ko ka dage da wannan addu'an har ranar alkiyama faɗa take wannan a lokacin ma da addu'an naka ba ta yi ƙarfi ba ke in addu'an naka ta yi ƙarfi za ta ba ta za ta buge ta kawai shi kenan ba wani magana ‘yan uwana masallata mahimmancin addu'a na da mahimmanci a addinin musulunci al'amarinta mai girma ne zai yi wahala ka samu wata ni'ima da ake samun ta ba tare da addu'a ba zai yi wahala ka samu wata masifa da bala'i da kata'i da Allah ke tunkuɗe ta ba tare da wato addu'a ba, ‘yan uwa masallata, wani bawan Allah yana cewa, “Iza aradat liya fi zamani hajatun, wa kad ashkalat fiha alayyal maqasidu, wa qaftu bi babin lahi wa ƙufata bari'in wa ƙultu ilahi innani laka qasidu, wa lasta tarani waƙifan inda babi man يقول الفتاح سيد اليوم راقد إذا داموا يزومن idan ina da bukata idan al'amura suka cinkuɗe min ina so in je wajen wani sai in je wajen Allah in ƙwanƙwasa ƙofa sai Allah ya buɗe min ka taɓa gani na na je na ƙwanƙwasa ƙofan wani an ce na ka taɓa gani na ƙwanƙwasa ƙofar Allah wata rana ƙwaya ɗaya ko na takwan ɗaya mai buɗewa ya ce ka yi haƙuri yau shugabana yana bacci Allah na bacci Allah baya bacci amma idan ka je ƙwanƙwasa ƙofan wani bawan Allah Allah amin sallama da alhaji, Allah amin sallama da honorable, Allah amin sallama da sakatare, ana iya ce maka baya nan ko yana nan, haka ne? Ana iya ce maka ya fita ko yana nan, ana iya ce maka babu, ana iya ce maka, ana iya ce komai ana iya faɗa maka, amma Allah tabaraka wa ta'ala kofar su a buɗe take a ko da yaushe. ‘Yan uwana masallata, kaɗan daga cikin mahimmancin addu'a, addu'a abinci ne, guziri ne ga zuciya. zuciya tana samun ƙoshi a lokacin da ta yi addu'a, zuciya tana samun nutsuwa a lokacin da ta yi addu'a, zuciya tana samun sururi a lokacin da ta yi addu'a, zuciya tana samun waraka na zuci a daidai lokacin da take cikin damuwa in ta yi addu'a ko kuma a lokacin da take tsoron damuwa zai zo mata nan gaba in ta yi addu'a. Saboda haka wannan a duniya da lahira, a lahira ka samu lada gwaggwaɓa, a duniya ka samu waraka na daga damuwanka. ‘Yan uwana masallata, lallai mu sani cewa addu'a hanya ce ta hanyar samun arziki, addu'a hanya ce ta samun kyautar Allah, addu'a hanya ce ta samun bayarwar Allah addu'a hanya ce ta buɗin alkhairai da albarkocin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabinsa labari cewa ranar Arafa yana sakowa saman bakwai ya ce waye mai neman gafara na an gafarta masa in ka roƙa sai Allah ya baka waye mai nema in bashi waye mai neman lafiya in bashi waye mai neman albarka in bashi ai an san albarka sai kaga idan Allah ya ma mutum albarka abin da yake samu bai ta kara karya ba amma sai ga duk damuwoyinsa duk bukatuwansa duk abin da zai zo masa sai ga yana bugewa sai ga ana ta mamaki wani dai kan akwai rufin asiri wani dai kan abubuwansa ba ta sha mata ka sai kaga cewa al'amuranka baya maka nauyi ba abin da yake sha maka ka ka ji ka rasa yadda za ka yi ƴan uwana masallata kaɗan daga cikin mahimmancin addu'a abu ce mai sauƙin faɗa, amma amfaninta tana amfani a nan duniya da lahira. Duniya mun riga mun sani kana iya neman bukatanka ka samu. A lahira kuma ga wancan ladan, kai ba ma kai kaɗai bai tsaya, addu'a tana amfanar har mamata. Idan yau ai ka faɗi, ka mutu, rayuwarka ta ƙare, abincinka ya ƙare, ruwan shanka ya ƙare, suturanka da ka sa ya zama shi ne na ƙarshe, hawa motanka ya ƙare, shiga gidanka ya ƙare, zaman lafiyanka ya ƙare komai naka ya ƙare idan ka shiga kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari idza mata ibn adam qata amalu illa min salasi illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu ko addu'a na bawa na kwarai a lokacin da kabarsa yana yi maka amfaninsa na bibiyanka kaga ashe addu'a ba a nan duniya kaɗai take amfani ba tana amfanar har mamata a lokacin da kabar mai yi maka a lokacin da kabar iyaye suna maka a lokacin da kabar ƴan uwa suna maka amma annabi ya buga misali da ɗane saboda shi ne ya fi dawwama yana yi maka addu'a ba wanda zai dawwama yana yi maka addu'a kamar ɗanka saboda haka kai ƙoƙari duk yadda za a yi ɗanka ya samu tarbiyya mai kyau aƙalla ya zama kana cin ribansa bayan ka mutu yana maka addu'a shine kada ya zai maka in bai ɗauki masa kuɗi ya bayar gida maka masallaci ba in bai dauki kuɗi ya bar an gina maka makaranta ba in bai dauki kuɗi ya bar an yi sadaka ba in bai dauki kuɗi ya haƙa maka rijiya ba in bai dauki kuɗi yayi yayi yayi kaza ba aƙalla in ya zada zai ce rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira dukkan mu mu dinga yi wa iyayen mu addu'a ƴaƴan mu za su yi mana wato addu'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce mafi rafkanannan bawa mafi kasalallan bawa shi ne wanda baya iya yin addu'a ma kansa ko ga waninsa, shi ne mafi ajizin bawa, saboda haka bai kamata muke sakaci a wajen yin addu'a ba, ‘yan uwana masallata fa'ida da farla na ƙarshe na yin addu'a shi ne wato addu'a tana tsoratar da azali, tana nutsar da wadda aka zalunta. Haka ne, addu'a tana tsoratar da azalimi. addu'a na nutsar da wanda aka zalunta, shi ya sa ƙalal bagawi a wannan aya da Allah yake cewa wala ta saban Allah gafilan amma ya amalu zalimun. Karka taɓa tsammani, karka taɓa zato, karka taɓa rayawa a zuciyanka cewa Allah ya gafala da abin da azzalimai suke yi. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allah tabaraka wa ta'ala yana jiransu ne, yana musu dako ne, yana musu jira-jira, shigo-shigo ne ba zarfi, ranan da ido zai raina fata. An fahimta? Ranan da ido zai raina fata. Shi yasa Imam al-Bagawi yake cewa wannan ayan duk wanda ya karanta ta, idan azzalimi ne zai samu jin damuwa da tsorata, idan kuma wanda aka zalunta ne zai samu Allah ya razashe shi. domin Allah ya ce kada ka tsammaci mai yin zalunci Allah ya gafara daga shi kaga ashe wanda aka zalunta zai samu nutsuwa wanda kuma yayin zaluncin zai samu tashin hankali da fargaba da rashin nutsuwa har zuwa ranar alkiyama shine yake cewa wal mazlum aw al mustad'af idan qata'at bihi al asbab wanda aka zalunta ko wanda ya zalunci idan abubuwa suka kulle masa shi wanda aka zalunta ya rasa hanyar da zai je ba da damuwarsa ya rasa hanyar da zai je ya ba a kwata masa haƙƙinsa wa ghalaqat wa aghlaqat fi wajhihi al-abwa ƙofofi suka kulle walam yajid man yarfa'u anhu mazlamatahu wa yu'inuhu ala man tasallaqa alayhi ya rasa wa zai kwato masa haƙƙinsa ya rasa wa zai taimake sa haƙƙinsa ya dawo gare shi thumma rafa'a yadayhi sai ya daga hannunsa yana roƙon Allah ya rab ya rab ya daga hannunsa zuwa sama yana wato watsa damuwarsa in anan an hana ka ka watsa damuwanka a media an hana ka faɗa damuwanka an hana ka kai kaza kai kaza kai kaza to ka bayyana damuwanka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala al-jabbar al-azim wanda ake nuna masa damuwa kuma yana karɓar damuwan bawa sai ya nasarar da shi nasarahu wa azzahu وانتقم له ممن ظلمه ولو بعد حين والله sai ya bashi nasara sai ya cece shi sai ya ɗaukaka shi ko ba yanzu ba domin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce salasatu da'awat la turat addu'o'i guda uku wallahi ba a komawa da su al-imam al-adil shugaba mutumin kirki nitsatse mai adalci mai tausayin talakawa idan yayi addu'a Allah baya tozartar da shi wallahi sai Allah ya karba wasa'im hina yufṭir mai azumi a lokacin da yake shan ruwa lokacin da zai zai sha ruwan azumin sa bayan an kira sallah bayan magriba tayi idan yayi addu'a Allah zai karba ba kuma sai lokacin shan ruwa ba tun lokacin da ka ɗauki azuminka har zuwa shan ruwa in dai akwai azumi a bakinka har bayan ka sha ruwa Allah tabaraka ta'ala karɓan addu'anka me kaza me sakaci kai azumi rana ɗaya faɗi damuwanka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na uku wa da'watul mazlum addu'an wanda aka zalunta turfa'u ila al-ghamam wa tuftahu abwabu as-sama' wa yaqulu 'azza wa jalla wa 'izzati وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين والله نار إذا بوايك da girmana inda Allah bai kiran tsuwa da buwayarsa da girmansa wallahi sai na cece ka sai na sai na bi maka haƙƙinka ko ba yanzu ba inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu kiyaye mu dage da addu'o'i a koda wani lokaci an zalunce mu yi addu'a an zalunce ka yi addu'a an tauye maka haƙƙinka yi addu'a an kasa baka kariya yi addu'a an kasa baka lafiya na asibiti yi addu'a, an kasa baka ruwan sha yi addu'a, ba wutan nefa yi addu'a, ba tsaro yi addu'a, duk abin da karsa yi addu'a tura ma Allah, idan Allah bai biya maka bukata a nan ba za ka samu lada, za ka samu ladanka a ranar kiyama, saboda haka baka da hasara, Allah ya soka da alkhairi neman aka zalunce ka sai kai addu'a sai Allah ya biya maka bukatunka a ranar lahira lokacin da ba mai biyan bukatu sai shi, lokacin lada ɗaya ba mai iya baka, matarka ba ta baka, mijinki baya baki, ɗanka baya baka, mahaifinka baya baka, mahaifiyarka ba ta baka kuma kai ma ba za ka ba su. Haka Allah ya bada labari. Wa mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Yan uwa masallata اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت الله قرى ورى يوم البركة إن كان الله قرى يرتزوك ينسو يسام السوسين تلكاوة manoma Allah ya albarkaci abin da aka shuka Allah ya yalwata shi Allah ya masa albarka marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya, wanda aka zalunta Allah ya bi musu haƙƙinsu, Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya biya mana buƙatunmu, Allah ya ƙara wa rayuwarmu albarka, Allah ya ƙaro mana ruwan sama mai yawa mai albarka daidai mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنا فأنا بقول ذكي فأنا لله المؤمن أنا بقول شيء أنا بقول شيء بقول دعوة كذا شيء ما لم يسبق ولا بعد ولا مثلا شيء أنا بقول شيء أصلا يجي ثاني كتاب صلاة الكلام في الإسلام الذي وقيام الأربعة علم عباد الشيء إجابة الكتاب في السنة نعلم أنه إمام أي كتاب إنما كان ولا شباب من ذلك الشيء مقولة Muna fata za a taimaka bai da kuki za a bayan mutum ya taimakawa saboda samun